بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله barka mu da wannan safiya ta ranar alhamis wadda ita ce safiyar tara ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 26 ga watan fabrairu 2026 daga wannan masallaci na garki area 8 da ke nan cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja a cikin shirye-shiryenmu na karatukan azumi a majalisin iyaye mata yau insha Allah za mu majalisi na biyar kenan cikin wannan jiran giya da muke mata take da mace a alkur'ani inda muke tsokaci akan mata salihai a karo na farko waɗanda Allah madaukakin sarki ya ambace su a cikin alkur'ani a yau insha Allah za mu kalli ambatan da Allah ya yi ma wata mata da aka sani da imra'atul aziz wato matar minista ko shugaba ko wani babban mutum din a cikin manyan masu mulki a ƙasar masar inda sidna yusuf alaihi salam ya samu kanshi bayan da ɗan uwansa suka nemi halaka shi suka wurga shi cikin rijiya wasu mutane 'yan matafiya suka same shi a cikin rijiya suka tafi da shi misra suka sai da shi a matsayin bawa to Allah cikin ikonsa sai ya fada hannun wannan babban mutum wannan babban mutum ya dauke shi ya kai shi gidansa to daga nan ne kissar wannan mata da alakanta da Yusufa ta fara daga cikin surat Yusuf ɗaya daga cikin surori waɗanda suke dauke da cikakkiyar kissa ta wannan annabin Allah Yusuf alaihi salam wanda kuma ke da ɗimbin darasa da malamai kullum suke ninkaya a ciki suna fitawa ba za mu karanta surar gaba ɗaya ba za mu taƙaitu ne kawai akan wurare da suke da alaƙa da wannan mata domin ita ce focal abin da ɗin focus ɗin daga inda Allah mai ke sarki yake cewa aya ta ashirin da ɗaya arma wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'ati na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر امرأته أكرمي مثواه عسى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
الله بدك سنكي يتشي وقال بشرى من مصر كما wanda ya siye shi daga Misra sai ya ce limra'atihi ya ce wa matarsa ita ce Zulaikha kenan akrimi matuwa ki girmama mazauninsa ki mutunta shi ki rike shi kamar da a gidan nan asa an yanfa wannan yaro muna fatan nan gaba ya mana amfani aw nattakhidahu walada ko kuma ma mu mai da shi dan mai adopting din sa Allah ya ce wa kadhalika makkanna li yusufa fil ard haka muka ba annabi yusufa dama na samun matsuguni mai kyau a duniya walinu'allimahu min ta'wil al-ahadith kuma mun shirya cewa za mu sanashe shi wato fassarar mafarkai wallahu ghalibun ala amrihi Allah shi ke da galaba akan al'amarin komai da kowa walakin na aksarar nasi la ya alamu amma mutane da dama ba su sani ba suna ganin kamar da ba su suna iya musu abu abinda Allah bai yi ba wato ishara kan su ƴan uwa na biyu su ba sun so a ce sun kashe shi amma Allah madaukin sarki bai nufa ba da haka gashi ya samu kanshi a wata ɗaukaka wanda ma bai san da ita ba ولما بلغ أشده ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين
Allah ya ce walamma balaga ashuddahu yayin da ya kai shekarun girman sa wato wannan mata ta ci gaba da kula da shi tun yana yaro dan karami dan shekara 6 ko 7 haka ta ci gaba da kula da shi tana ta mishi abin nan wato alheri kuma tana ta observe ɗinsa yana girma har ya zama babban mutum balaga shiddahu an ce shekara 25 an ce 30 an faɗa uwa makamancin haka ma'ana dai ya girma ya zama saurayi kakkarfa kyakkyawa mai fasaha mai ladabi mai hankali mai sanin ya kamata duk wata siffa da ake nema daga ɗa namiji wanda mace za ta gan shi ta so shi ya burge ta ta yi fatan ina ma shi ne mijinta to wannan saurayi ya cika duk wannan sifa duk da ma ba ta san asalin shi dangantaka sa cewa ɗan gidan annabi ba to wannan mata tana ta san shi Allah ya ce wa lamma balaga shiddahu yayin da ya girma atina hu hukman wa ilma sai muka bashi shugabanci muka bashi ilimi wa kadhalika najzi al muhsini haka muke sakar kawo waɗanda suka kyautata وراودته التي هو في بيتها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون
Allah ya ce wa rawadatu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwab wa qala hayta lak kana ma'az Allah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun to daga nan ne asalin matsalar shi ta fara wannan mata ashe da take kallon Annabi Yusuf din nan ba ta kallon shi a matsayin ɗa ko almajirin gidansa da aka ce a sa'in yanfa'ana ya zama yaron da za mu dinga aiki aw nattakhidahu walada kuma mai da shi da ashe ba ta kallon shi haka ashe zuciyarta tana cike da kaunarsa kauna kuma ta gaskiya kauna irin ta tsakanin ɗa namiji da ƴa mace wanda a ciki akwai shauki akwai bukata akwai son kusanci tana nan kuma tana ta neman dalilin da za ta yi wannan a lalata da shi saboda haka Allah ya ce wa rawadatu allati huwa fi baitiha wannan da yake zaune a gidanta ta yi makarkashiya ta san yanda ta yi ta shigar da shi cikin ɗaki wa ghallaqatil abwab ta kulle duka kofofi gida ne na sarauta gida ne na alfarma saboda haka kofa ce wata cikin wata wata cikin wata an ce kofofin har guda bakwai ne sai da ta kulle su duka sannan ta kira shi ta ce yusufa wa kala ta haita ta ce zo nan yana shiga sai ganta a kan gado ta yi shirin kwanciya irin wanda mata suke na alfarma ta sa kayan bacci da sauransu ko ina yana ƙanshi tana mushi farfari da ido tana kiran shi cewa ya zo nan inda take Allah madaukin sarki ya ce qala ma'azan lahi nabi yusuf ya ce ina neman tsarin Allah daga wannan shi'anci na gari innahu rabbi shine ubangiji na to anan ɗayan fasarar ko da ya zama innahu rabbi Allah shine ubangiji na ahsan ahsana maswaya wanda ya kyautata mini wurin kwanciya da aka ce a baya aka ce akrimi maswahu to Allah ne ya kaddara aka bani wannan wurin kwana da kyau innahu la yuflihu adh lalle azzalimai wato wanda suke ta'addanci ga alfarmar wasu ba sa cin nasara ana kuma fasara da inna hu rabbi shine gidanki ogana ne a sana masuwa ya kyautata mana wurin kwana bai dace da shi amana shi to da ka zai ɗaukar duka wannan fasarori guda biyu da ya ce haka sai ya juya zai gudu sai Allah ya ce wani ɗan hamadu ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين Allah ya ce wala kada hammat bi hakika ta yi kokarin ta da ta yaudare shi wa hammadu ha shi kuma ya kokarin ya gudu wannan shine fassara da malamai suke ɗaya daga cikin fassaroni wasu wanda suka ce wa hammadu ha shi ma a matsayin shi na mutum ai dole ta burge shi ta ba shi sha'awa kuma zai so a ce wannan matar matar shi ce amma ba zai iya yin fasikanci ba zai iya yin zina ba ina ma da ce wato matar shi ce ta halas wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi ba dan ya ga ayar ubangiji ba wato Allah ne kawai ya kare shi karewa Allah ne kawai amma a matsayin shi na dan adam namiji saurayi babu yadda za a ce mace tunda an ba da labari an ce mace ce kyakkyawa mai alfarma mai daraja mai arziki yar manyan mutane ta nemi mutum da cewa tana so ta yi wata hulɗa da shi wannan sai wanda Allah ya kiyaye musamman ba kuma irin wannan hudar idan da ya yarda to da shi kenan duk za ta bude mishi kofofin arziki ta zama shuga momi kenan ko za ta ba shi kuɗaɗe ce ta ji da shi komai sai da yake so za a shi dan yana yardar mutane da yawa a wannan babu Allah bai biji ka tsere mu daga bata ka tsere mu daga fasikanci to a irin wannan yanayin kiyayewa Allah ce kawai za ta tsare ta da mutum amma dabarar mutum da ƙarfinsa da wayansa da isa ba saboda haka sai ya ruga da gudu ya juya saboda ya ga hujja da ubangijinsa Allah ya ya sa mashi wato tunanin lalle ya gudu kawai Allah ya ce kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha mun ya ka dan kawar da shi daga mummunan abu daga alfasha innahu min ibadina al-mukhlasina yana cikin bayan waɗanda mu ne muka zaɓe su Allah ne ya zaɓe shi mukhlas wato zaɓaku da Allah ne ya zaɓe su annabawan Allah ba sa yin sabo ba sa yin fasikanci ba sa aikata kabira ba sa aikata duk wani sabo musamman kuma shi ɗin wannan saƙon na mutum ya yi mu'amala da matan wani to zunubi ne babba idan mutum ya tara da mata aure zunubin da ya yi ya kuka bagarin zunubin wanda ya je ya fasa hanci da budurwa ko bazawa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ranar kiyama duk mutumin da ya je ya ci amanar wani a cikin iyalan mutum ranar kiyama za a zo da shi wannan mace amana a zo ga mijin matar a ce mishi kaga wanda ya ci amana ka game da iyalan ga kuma aikin ladan shi nan gaba kida ka je ka dauki abin da ya maka a cikin aikin ladan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka san ko ba abin da zai bari sura ka duk mutumin da ya ci amana wani gaba da iyalin sa ya dauka wa kanshi gunan zunubi wanda shi ne kiyayewa Allah Allah ubangiji ka kare Allah ya ce wala karhammat bihi wa hammadu la yawla ra'a burhan rabbihi kadhalika mun yi haka ne da nasrifa anhu su'a wal fahsha dan mu kawar mishi da bakin ciki da munar abu da alfasha innahu min ibadina al-mukhlasin wastabaqa al-bab واتبعوا الباب وقد قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم wastabqa al-bab sai suka fara rigegeniya yayin gudu zai je da kofa ita ma ta biyo shi da gudu suna tsere wa qaddat qamisahu ta yaga mushi riga min duburin ta baya tunda yana gaba yana gudu ta kuma ta kamo rigar shi ta keya da ta ja shi kuma ya ja zai gudu kawai sai riga ta yage wa qaddat qamisahu min duburin ta baya wa alfa ya sayyidaha nadal bari yana buɗe kofar ita kuma ga ta a bayansa kawai kuma sai ga mai gidan ashe ya shigo tana ganin haka kawai ta ce ƙara ta fashe da kuka ta fara irin kisisina na mata ma da za man arada bi ahlika su'an yanzu menene sakamakon wanda ya nemi fasikanci da iyalanka illa an yusjara ba abin da ya kamata illa a sa shi a gidan yari aw azabul alim ko a ki dukan shi yanzu mun kun ga anan darasin da zamu dauka a cikin waɗannan gaɓoɓi shi na farko yana da haɗari kwarai mutum ya bar gidan shi da iyalin shi mace da kuma wani namiji saurayi ajinabi yana shiga yana da sunan ma'aikaci ko direba ko kanin mai gida annabi ya ce ma dan uwan miji wannan mutuwa ne ko duk wani ɗaki da zai dinga shiga yana fita wannan yana da haɗari kwarai da haka haramu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wa dukhuli alal nisa na hana ku shiga gidajen mata aure to a kuma sai ga an zo an cakuɗe ana kai abu babu babu tunani sai a jibar za ta faru sannan wajibi ne mata su dinga su dinga rufe ganin su kamar da Allah ya ce wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihi wa yahfazna furujahun duk mace da ta saki idan da tana ta kalle kalle babu shakka za ta kallo wa kanta wata musiba shi kuma ido guba ne da babu shi haka wannan mata ta fi kimma kanta ragaba tana ta kullum tana ta observing Yusuf tana ganin shi tana ganin shi abu ya shiga ranta ya girmama ya fara daga irin abin da kuke ce ma crush a ce yayi ina crushing akan wani ko wanci amma kullum kana ta bibiyar shi kina ta bibiyar shi kina ta bibiyar shi kina ta bibiyar pejin sa har wannan abin ya develop into something very strong very dangerous wata daga na haka nemi contact har al'amari ya zo ya kai ga fasikanci to ya kamata mu dinga dakiye wannan kofofi na barna sannan in kalla da aka zo ya ruga da gudu duk da aka bata kyale shi ta bi shi ne kwada yake tsaki ta ce sakare kawai kai baka iya cin baka iya cin arziki ba ta kyale shi ko da wata ba ta kyale shi saboda wannan yake nuna mana ita musamman iyama ce na san kun fi da sanin wannan iyama tana son mutum to tana son shi da gaske kuma har abada tana son shi ko da wani rikici ko wani abu ya shiga tsakanin su tana nan tana son shi ko da wani abu ya sa sun rabu ko ba su taɓa haɗuwa ba in fa akwai matan ma da ta kai iya gaya wata da ta aura cewa ka san fa ba kai nake so ba wani nake so akwai matan da aka aka aka yi mata aure irin haka ba shi take so aka haihuwa ta ce mijin dole sai ya sa sunan wancan saurayin na ta akan haka rikici ya tashi ce me za a kaddara wata cewa saboda kuka saboda sunan saurayi na ne da nake so wata koyi wannan ai ka ga mutum ya ɗauko kai shi musiba ka je ka aure mai son wannan Allah ya tsare mu daga jarabawa rayuwa so da aka ce da aka da aka ta ga za a kama ta da cewa ta yi laifi nan da nan kuma kafin a yi magana ta juya haka nan labarin ta mai da cewa yanzu shi ne ya ainihin wato zo neman ta ma da za a man ara da ahli kasuwa illa an yustar kama tun da nan mijin ya gane mijin domin ba wawa ba ya da kike bane sai ya gane domin kalli hukunci da ta ba da shawara me ta ce a sa shi a gidan yari ko a yi bulala ai da kamata ya ce a kashe shi kawai ko amma an kashe ga ita ce asara an kashe mata musu sau da ta ce a sa shi a gidan yari saboda daga baya sai tunanin yara ta tana ke kuma wajen shi shi ta ce ma da za ku wani arada bi alika su'an illa an yusjana aw azabun alim qala hiya rawadatni an nafsi قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين
قال هي راودتني عن نفسي يوسف ya ce wallahi ƙarya take mun ita ta neme ni da fasikanci wannan yana cikin wato dalili akan idan an yi mutum shari ya kare kansa ko da ba ko da ba za a yadda ba amma dai ya faɗi gaskiyarsa kar kawai ya ce to shikenan na ba ku da Allah Am- ka faɗi abin da ka sani tukunna sannan sai ka basu da Allah qala wa ce hiya rawadatni an nafsi ita ta neme ni a kan kanta wa shahida shahidun min ahli sai aka samu wani shaida da ya ba da shaida a cikin mutanen a wata riwaya an ce wani dattijo ne kama a ce wani mai gadi kenan ko wani kakanta da yake zaune a gidan a wata riwaya kuma an ce wani jinjiri ne wanda aka kawo shi daga makwabta Allah ya ba shi dama yi magana wallahu a'lam sai ba da ka'ida ya ce a duba rigar da aka ce an yaga masa idan an yaga rigar ta gaba ne to lokacin da yake fuskantar ta ne ta yi ƙoƙarin kare kanta sai ta yaga mai riga don da cewa shi ne bai da gaskiya idan kuma an yaga rigar ta bayan to lokacin da yake ƙoƙarin gudu ne ita kuma tana so ta bi shi shi ta yaga mai riga yadda cewa shi ke da gaskiya to yayin da falamma ra'a qamisahu na'am فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من
na'am كيدكن إن كيدكن عظيم
falamma ra'a qamisahu qudda min duburin yayin da mai gidan shi wannan mijin nata ya ga cewa rigarsa ta yage ne ta baya qala innahu min kaydikum daga nan ya fahimta shi to shikenan wannan makircin mata ne inna kaydakunna abu lalle ku mata kuna da babban makirci wato mata sun iya haɗa kwazo kutun gwiwa iri-iri wanda za a kasa gane kanta sai dai Allah kawai shi ne warware ta tun daga nan mijin ya gane wanda da abin da ya kamata yi daga nan kawai sai ya fushi ya sake ta sai ta kuma shi ga ta ba abin da take so ko to kuma ba zai iya sakin ta ba yana kaunarta kauna da tashi da zuciyar shi ba dan karam sannan shi babban mutum ne a cikin al'ummarsa idan ya saki aure to wannan sakin auren ya zama wani scandal kama a ce misali gwamna ko shugaban kasa ko minista ya saki matar shi kun ga abin ya zama labari akwai wani shugaban kasa da aka dinga labarin cewa ya saki matar shi ba haka aka dinga ya faɗi da ba aka ta yawo ɗin cewa ya saki ko bai saki ba to da haka irin wannan sakin ba ga maganin saki ba ne. sannan kuma zai ga cewa oke tun da kina son wannan yaron idan na sake ki ma to na baki dama ki da ka punishment gare ta shine kai saki ta musamman kuma tunda ya fahimci ba ta kai ga yin fasikanci ba kawai ta dai niyya ne Allah bai kaddara ba saboda haka sai ya ce Yusufu a'arif an hada يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين yace dan Allah Yusufu ina so ka fara wannan magana da gani sai kai ka tafi wa kowa a ari an haza kuma ta da wannan magana wato kada a yaɗa labari domin labarin irin wannan idan ya yaɗa cikin mutane ya zama abun kunya da ya shafi dukkanin a gidan da dukkanin a masoya da sauransu ciki don haka dan Allah ka yi shiru ka yi haƙuri wastaghfiri li dhanbiki ke kuma ki nemi gafarar zunubinki a wurin Allah innaki kunti min al-khati lalle kin yi zulmi kin yi kuskure mun ga ya mata nasiha ya kuma roki su ba kan cewa da Allah baya da cikin maslaha a ce sai an tana mata asiri wannan kuma abu ne mai kyau abu ne na alkhairi dan mutum yayi zunubi ba cewa kai aje ai ta yama idin shi ba saboda a garin yama idin wani ma anan yake koya a garin yama idin wani kuma zai dauki zunubin cin mutuncin wannan mutumin fiye da abin da ya aikata wata kila shi sai wa yake ma shi da dauke zunubin wannan wannan barna saboda haka ba daidai bane Allah baya san ya da barna innal ladina yukuna ta shi alfashi fil ladina amanu Allah ya ya la'ance su haka nan Allah ya ce la yuhillahu daraj su'i min al-qawli illa mu'min Allah baya san ya da mummunan magana da mummunan barna irin yadda mutane ne suke ganin wani abu yayi suna Allah Allah su samu wata wata gaba ko wata kafa ko wani kuskure ko wani laifi da wani yayi su ɗauko su kawo shi social media ai ta yawa ita da shi to wannan haramun ba daidai ba wannan bai da maslaha ga al'umma bai da maslaha ga rayuwa bai da maslaha ga addini Allah ta tsare a taƙaice duk da haka Allah cikin ikonsa labarin nan sai da ya fita da haka Allah ya ce wa qala niswatun fil madinati وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي na'am قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين
to mata ƙawayenta da abokan hulɗarta mata na elite sai labari ya fara zuwa musu a matsayin gulma ke kin ji abin da wata ta yi subhanallah ai kuwa abu dai bai daɗi ba ni da aka zauna ana tattaunawa ana mamaki shi Allah ya ce wa qala niswatun fil madinati sai wasu mata a cikin wannan gari na Misra suka ce imra'atul azizi turawun fata annasu mun shiga uku abun kunya bai karewa wai kun ji matan minista ne wai take neman yaron gidanta wannan ya abun kunya ne kuma za ta nema ai ya kamata ta nemi wani ne sa'anta mai daraja irin nata amma almajirin gidanta ta rasa wanda za ta nema sai shi kai Allah shi kyauta ta ja mana abun faɗi yan yan yan yan surutu ya yawa a gari suka ce imratul azizi turawiha fataha annasu kad shagafaha hubba suka ce lalle soyayya ta rufe mata ido inna la naraha fi dalalin mubin gaskiya wannan abu kwata ne wannan abin ta yi ba daidai ba ne wata ma a cikin halar ta kai ah, mata azizu din nan kamewa ba amma ta samu gaba ana ta surutu ana ta cin kai da haka sai labarin ya sake kewayawa ya dawo kunnen ta cewa to fa duk gari ana nan ana gulmaki shi Allah yake falamma sami'at bi makrihi فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ na'am وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا na'am وقالت اخرج عليهم na'am فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم Allah ya ce falan ma sami a cikin makirhinna yayin da ta ji labarin abin da suke mata na makirci duk da fata aikata ɗin amma ba ta ji daɗi ba don mu gane a ɗabi'ance mutum bai so ana ya yaya ta laifinsa ko da da gaskiya ya laifin ballantana kuma idan ƙazafi ne bai yi ba to wannan kuma ya fi girman baƙin ciki da takaici za mu mu da haka a isa Aisha to ita wannan fata ma yi ɗin kenan amma da ana ta maganar ko ina yana ta trending ya shiga ko ina sai hankalinta ya tashi amma sai ta ba kanta uzuri ta ce waɗannan da suke wannan surutun wallahi inda su ne suka rayu da Yusufa ba zai yi wuce shekara da shekaru sama da shekara ashirin sannan su neme shi ba. amma zan yi maganin su je ta haɗa walima walima ta gani da faɗe ta sa aka sanya kujeru arsalat ilaihinna ta aika musu da gayyata zuwa gurin walima wa atidat- wa atidat lahunna muttaka ta sa aka sanya kujeru aka shirya hall ta wajen cin abinci na alfarma aka yi decoration aka yi komai wa atidat kullu wahidatin minhunna sikina aka kawo abinci da ababen sha da nama da kayan marmari da komai aka ajiye aka aje wukaki wanda su ne za a ci nama da su za a yanka lemu za a yanka kankana da sauransu ana cikin cin abincin nan kuma dama ta riga ta shirya da wasu cikin ma'aikatanta ta ce idan na ba da ishara amma a ce idan na danna kararrawa ko in na yi tafi to sai ku shigo da yusufa dama an riga an yi mishi kwalliya ta musamman kamar wani ango ta ce ta ce ku shigo da shi sai ya rata cikin wannan yadda za ka yi kisa da matan nan abin da kawai da ke so ku mutu shi kenan ana zaune haka sai kawai ƙarar ta kurus alaihinna ta ce fito su ganka falan ma ra'ayi da waɗannan mata fa suka gan shi akbar lahu sai suka girmama al'amarinsa suka tsaya suna ta mamaki wa qatta'na aydiyahunna garin mamaki suna kallon shi sun buɗe baki suna ta kallon shi masu sani ma suka dinga jimma kansu ciwo da wuka ne kun su yanka lemu su yanka hannu ne kun su yanka kankana sai su yanka hannu su ka tsaya ya je hunna fa kunna hasha lillahi ma hadha bashar suka ce wow algo suka ce ƙarfi ya tabbata da Allah ai wannan ba ma mutum bane wannan mala'ika ne ma ina kika samu mala'ika ke malaika ina kika samu wannan yaro kusan da yadda mata suke suka hada a wuri aka ce isu isu ne za su buɗe duk zukatansu da juna su faɗa wa kansu magana babu shamaki kun fi ni sanin wani idan mata isu isu ne to ba sa jin kunyar gaya wa kansu gaskiya game da abin da ke cikin zuciyarsu wanda suke so ko wanda ba sa so ko abin da suke so ko abin da ba sa so so da aka daga nan fata sai ya buɗe ta ga oke yanzu ka ba ita kadai bane kowa ma ya is corporate kowa ma tana cikin tana cikin zunubi bada bada saboda haka kawai ta buɗe musu zuciya ta gaya musu gaskiya ai ta gaya musu ta ce ma da za ku man arada bi ahlika su'an a can ta nuna cewa shi ne yake nema ta amma a nan tunda ƴan uwanta ne mata kuma a keɓance kuma yanzu su ma sun ga yaron kuma hankalinsu ya tashi ransu ya biya sai ta ce قال وذلكن الذي لمتنني فيه قالت فذلكن الذي لمتنني فيه
نعم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قالت كنت يوسف فذلكن الذي لمتنني فيه da wannan shine yaron da kuke bi kuna zagi na wai saboda na gan shi na yi sha'awar shi me ne fi na dan na yi sha'awar wannan kyakkyawan yau fa zalikuna da bin tuna da fi tace wala qadratu an nafsihi tace kuma da gaske ne ni ne na neme shi ni ne mai kaza mai kaza ta wasu labari tsaf ba koyewa babu kunya tunda yanzu ba ita kadai wacce ne sai shi su kuma suka yi kasake duka suna jin labari suna tausaya mata suna cewa suna ba ta suna cewa "Ah, wallahi kina da uzuri wannan kyakkyawan yaro a yi kwana ɗaya ba zan iya da wannan ba wallahi sai ya san na san shi ke kike shekaru ashirin da shi a wallahi ki yi kokari ma a wannan ai ya kamata ma kaza kaza kaza kaza suka yi taɓa ta irin wannan wa ƙarfin gwiwa to shine fa ta fito da duka makamanta take cewa wala illam yaf'al ma amuru ai ba ku jima ai ba kyale shi ba ai na farko kawai ake ina nan ina shirya mushi da dare wallahi abin da nake so yi dole bai isa ba shi kanwa wala illam yaf'al ma amuru la yusjaran tace wallahi ko ni ko shi ko ya zai biya mu bukatu na ya yadda a yi soyayyar nan ko kuma daga nan gidan sai dai gidan yari sai dai zaba wala yakunu min as-sabirin sai ya wulakanta sai ya kaskanta wannan kuma shi ne tafiya da ya fice duk sanar tana tana son wani bawan Allah to ya shiga matsala ko dai ya da duka manufofinta shine kawai tsirarsa in manufarta ba ta kirki ba ne su halatta gaba daya ko kuma ya ce a'a to za a shirya mushi duka makarƙashe da bai tunani ba ita mace ba a cewa ba a kanta kawai ta bakwara namiji ne mu maza ne da mace na son mace in dai ne hankali ne ba ta shi ko sai kara sai ya zama sakare shi ne da yana kuka yana ta lallashi ana kan shi wulakanci wannan sakare ne a cikin maza amma maza da cikin ciwon kansu da zarar an ce ba a kan su fito salaman salama sai an jima a rabu lafiya kuma ban san a cikin maza wani muka fi so ba irin wannan wanda kawai an ce ba a kan shi zai haƙura ko irin wannan sakare ne na ce wanda ne ya fi burge mata zuba sani wannan wataƙila wata ta iya babu kwanar daga baya so amma ita kiyamace a al'ada ta tana ganin ba ƙaramin gazawa ba ne domin dama kafin ta ce tana son mutum to sai san ya gama cinye zuciyarta don kawai mujarradin sha'awar rana ɗaya ko so kawai na irin abin da ake ce ma crushin ko wani abu ta gani ya ba ta sha'awa wanda tana iya mantawa da shi amma idan ta developing ta developing permanent so a zuciyarta har so in ya kai ta da ta faɗa da baki wannan ya zama jarabawa gare ta jarabawa ga wanda take so ko zai ce a'a to kai ya sake ya ce a'a kai tsaye domin ya ce kawai ba ta shi ne zan yi da ke ma kaza kaza to za ta juye mai a duk wasu makamanta da ake ce ce ok to shi kai za mu gani da za a shiga mashi gadar da ran da shi ya yi nadama in kuma ya ce yana so a ranar baya aka ci gaba da ɓata wa juna lokaci nan ma kuma yana cikin ja'ima wato babu mafita game da mace idan ta ce tana son mutum sai dai kiyaye wa Allah shi yasa ni ina wa mata wannan nasiha a matsayin kawai ra'ayi na cewa ni da ra'ayi ki kiyaye cewa da mutum kina son shi dan mata ne ke magana da su ne in har so din ya riga ya gama cika zuciya babu ne kina mishi alamu har shi ya ga shi ma ya gamsu shi ya fito a yawa amma dai kira ki dinga bibiyar da wasu kina son shi akwai haɗin su saboda mu ko maza ba mu cika san abin da muka same shi na arha ba Allah ya jarci mu da wannan mun san wanda muka shawara saboda da wata tana son shi din nan gani za ta fuskanci wulakanci ko ya aure ka gano sai ya mata gori na san mata suna suna suna kin wannan gorin ce ake tafarta kina so duk da ba aiki bane a shar'ance amma kawai yau da gowa ta fara mutum ladabin me ya kamata a yi me bai kamata ba me kuma zai iya kawo mafita me ba zai iya kawo mafita ba amma wanda ta za ta iya babu laifi har ba da Imam Bukhari akan haka ya kawo hadisai ya ba da labarin cewa wata mata ta ce tana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas ne ba da labari wata ishi tana zaune ta yi tsaki ta ce kai wannan ta ba da mata wallahi ta ba da mata Anas ya ce kane kin ci gidan ke kin san wacce tana so annabi ce tana so ba annabi abu ma san sadaka idan mace ta ga tana son namiji kuma ta auna ta ga akwai sa'a ta yi addu'o'in ta Allah ya bada sa'a amma dai al'asar shi ne shi namiji ce yana son mace domin shi da ban namiji ya gaji wannan dan wahala shi zai iya dishan wahalar aka so shi kuma ko ba a so shi ba ba komai ba wani kafin ya samu take san shi sai da ya gwada ta shi so 40 ba a so shi inda ne bai tarihi ya buga ta ya buga ta ko ina a kisan shi sai daga baya Allah ne kawo shi mafita almuhimmu tace musu tace musu wallahi ko ya aikata abin da nake so ko kuma sai ya wulakanta shikenan fa da yaji wannan magana ne ya fara addu'a yana cewa قال رب السجن أحب إلي قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه
نعم وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين annabi yusuf a yi wannan bala'i sai ya fara addu'a yana cewa rabbi sijin asijin ya ubangiji na qala rabbi wato qala ya rabbi ke asijin ahabbu ilayya ta ce za a sara a gidan yari wallahi na zaɓi in tafi gidan yari fiye da bata rayuwata in ci amanar waɗanda suka taimaka min fiye da in saba maka ya Allah wa illa tasrif anni kaidahunna idan baka kautar mana da makircin matan nan ba asbu ilayhin na zan daina na biye musu wa kun minal jahili zama daga cikin wanda suke wato jahilai wanda ba san ciwon kansu an ce daga wannan lokacin sai zama na kowace mata ba ita kaɗai zulaiha ɗin ba kowace ta koma gida wata ta aiko mishi da kyauta wata ya aiko mai da gaisuwa wata ce mijinta dan Allah a gayyace shi ruwa ayi walima in zo ta dinga mishi farfa da ido matan da duk suka rikice gaba ki ɗaya matan garin suka rikice kowace kawai sai dai labarin da su in ga bala'in in da mace ɗaya ce yanzu matsalar shi yanzu mata ne da yawa kuma duka matan manya ne saboda haka ya shiga cikin tashin hankali da damuwa aka ce sai su zo in zai wuce ta kan layi duk su tsaya suna kallon shi kamar ana kallon gwamna su ta kallon shi suna mamaki suna suna suna suna suna watsa mishi farari haka suna girmama shi ya zama ya zama ya rasa inda zai sa kanshi saboda Yusuf kamar da nake faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duka kyan duniya duka kyan halittun duniya shi an ba shi rabi duka sauran mutane kuma aka raba musu da yawa saboda haka kyan shi ba zai musantu ba shi za ka ce ko dai mala'ika ne to da ya ga wannan sai Allah ɗaukin sarki ya ce fastajaba lahu rabbuhu fa sarafa anhu kaidahun فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن na'am إنه هو السميع العليم
sai Allah ɗaukin sarki sai ya kar ya ya tare masa makircin waɗannan mata Allah ya raba shi da su sanin alim Allah ya kaddara aka ce to abinda za a yi kawai a je a kulle shi a gidan yari tunda da yi laifi ba saboda haka manyan gari suka ga dacewar babu maslaha fiye da a ce matan nan su daina ganin Yusufa ya za su daina ganin shi shi na aka ce a je a kulle shi a gidan yaji ba dan yayi wani laifi ba ba dan ya ci kudin kowa ba ba dan ya nemi diyar kowa ba ba dan ana bin shi bashi ko yayi sata ba sai dan dai a samu matan gari su koma cikin hayyacin su su gaba da zama aure to shine sai aka je a kulle shi to daga nan ne wasu abubuwa suka faru masu yawa wanda wani shafi ne daban a kissa shi Yusufa wanda ba shi ne muradin ba a saboda ka za mu tsallake a takaice da ya shiga gidan yari ya haɗu da wasu abokai suka zo ya musu wa'azi bayan sun fita shi jami'an gwamnati ne suka je suka ba da labarin sun gaba da shi kuma yana da irin fasara mafarki har sarki ya mafarkin nan na na- na shanu aka rasa wanda zai fassara aka tafi gurin yusufa aka ce ya zo ya fassara wannan mafarki ya fassara musu daga inda aka haɗa labarin cewa ah, yusufu ayyuwa siddiqu afta na shiga mai bukatu zuwa ƙarshe kaza kaza kaza kaza ya ba su labarin cewa wannan yana nufin za a yi noma shekara bakwai a samu amfani mai kyau sannan a yi wasu shekara bakwai a yi fari sannan a sake wasu bakwai a yi kaza to da ya ba su labari kuma ya faɗa musu cewa ga abin da ya kamata a yi shine a ajiye kada a cire daga jikin zangarniya to da aka ji haka sai sarki ya ce a je a fito mai da wannan mutumi قال قال الملك اتوني به كو فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي آه، بكيدهن عليم yace da aka ce ya fito an gane ba da laifin komai sai ya ce ba zan fito ba a koma sai an je an tambayi matan nan su ba da shaida cewa ni na yi wani abu mummuna shi na maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya tsakar dan uwa na Yusuf inda ni ne shi da aka ce fito da nan zan fito tukunna sannan sai a baya wannan magana amma shi ya zaɓa cewa ba ma zai fito ba sai an je an tambaye su sun ƙaryata kansu sai da ku aka zo aka tambaye su قال ما خطبكن نعم قال ما خطبكن إذ راوتكن يوسف عن نفسه نعم قلنا هذا لله ما علمنا عليه من سوء نعم قالت امرأة العزيز الآن أصحف الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ya ce ƙara matar kunna sarki ya sa aka kira matar nan aka ce duk matar da aka san ta zo gun waccan walima a kira ta ya tara su ya ce ku gaya mu tsakanin ku da Allah ma kasbu kunna izrawatun yusuf menene abin da ya faru lokacin da kuka yi ta neman yusuf nan da fasikanci shin ya biye ku ko kuwa kunna hasha lillahi suka ce Allah ya tsare shi hasha lillahi ma alimna alayhi min su'in wallahi da dai ba mu taba sanin shi da wani mummuna ba duka matan suka ba da shaida akan cewa babu wanda ta ta samu hali ya biye mata sam bai biye musu ba abin da ya ma wacce da ya ce ma'azallahi innahu rabbi ahsana waswaya ko ina haka suka ce hasha lillahi ma alimna alayhi min su'in wa innahu la min as-sadiqin ko qalat imra'a qalat imra'atul aziz na makarta ta zai al'ada a sassan aku ita ta ce to yanzu gaskiya ta fi barin fata gaskiya ana rawar da wa'an nasu ni ne na neme shi wa inna hu lamina sadiqin kuma gaskiya ya fada tun wancan gaskiyar da yace falan mara aka nisa hu udda min duburi da kuma shaida da aka bada aka ce in kana kamisuhu kamisuhu udda min duburi fa كذبت وهو من الصادقين cewa shi ne gaskiya ne har yanzu gaskiya shi ta bayyana wannan kuma yana nuna mana cewa ita gaskiya ko mun daren dadewa tana yin halinta da ake cewa gaskiya ta yi halinta wato wato ta bayyana sannan ita wannan mata wato Zulaiha ta samu kanta cikin jarabawa ne babba bayan aka kashe a gidan yaron nan ta daina ganin shi ta rasa yadda za ta ba abin da ta kai ziyara ba a ce me kika zo yi to sai ta dinga kuka ta dinga kuka ta lalace ga baki ɗaya saboda ciwon su ya riga ya kama a wata riwaya an ce har sai da idan ta ya zama ya yi ƙari ya yi tsakiya ba ta gani sosai komai ba ta da labarin illa yusufa na yusufa kaza kaza ta bari ta zauna har mijin shi kuma wannan bakin cikin ne ma aka ce ya kashe shi bakin cikin kana da mataka amma tana son wani can wanda baya da zaki kai gare shi kayi kayi abu ya gagara shi ma sai ya kamu da ciwon zuciya kawai ya mutu ita kuma ta zama wata abun kwatance a cikin mutane wata kamu da ciwon so da ba a taba ganin irin shi ba ce ki baki da hankali ki ba ki hakuri ba ki ba ki dandara ba ki ba ki san kaddara ba duka komai yaki a inda ya gani sai a ce aljanu ne da ke a yi ta mace rukuya ko wato wani aljini ne ya shiga jikinta ina abu ne ba daɗin ji ba daɗin gani to har zuwa sa'ad da ya fito ɗin nan da ya fito ya je wurin sarkin sarkin ya ce to zan ba ka makani ya ce to ku sanya ni ministan kula da harkokin tattalin arziki aka ba shi wannan makam ya kawo alheri ya kawo ci gaba ya kawo arziki da wadata a ƙasar misra ƙasar misra ta zama cewa mutane suna zuwa daga garuruwa daban-daban har da ƴan uwan shi har da iyayen shi Allah bayan ya kai gare su har suka taho suka zo wurin sa da sauran da abin da muka sani a kisa Yusufa ko take mai matukar fa'ida ita kuma wannan mata aka ce tana nan bata fasa sai shi gashi ta ma tsufa bai ma gane ta duk inda zai je ta ji labarin zai zo wani taro a matsayin shi na shugaba tana nan akan gaba a dore dina ta ji labarin shi aka ce mutane ma har zuwa suke yi suna cin kuɗinta sai a ba ce na kawo miki sabon labari ina da latex an yusufa kaza kaza ya taɓa ki kuɗi ta ba mutu har sai da kuɗin ta ya kare ba lafiya ba kuɗi ba hankali abinta da ya zama musiba ga baki ɗaya amma dai malaman tarihi suna cewa a ƙarshe a ƙarshen al'amari annabi musufa da umarnin Allah maɗaukakin sarki ya aure ta wallahu a'lam wannan bai cikin qur'ani bai cikin hadisi amma yana cikin tarihi cewa da ƙarshe ya aure ta dan kawai irin abinda ya bayyana cewa wannan san da take mishi to so ne na gaskiya ya fi ƙarfin a tsaya ana wani ta ba ba kansa ta cimma burinta na ya aure ta sai ta tuba tana istighfari kuma har ta haifa mishi ƴaƴa guda biyu maza haka aka ba da labari kuma ƴaƴan nan an suka zama su ne suka haifi wasu annabawa cikin banu isra'ila da aka zama kaka ga annabawa ta shiga cikin wannan jarabawa ta sama da shekara talatin domin annabi yusufa ya shiga gidan yari farko tukuna ya zo gidan yari shekara bakwai ko takwas sannan wannan abu ya faru yana da shekara ashirin da biyar tun muka ɗauka ma ashirin da biyar kun ga daga shekara takwas zuwa shekara ashirin da biyar akwai shekara goma sha biyar ko to sannan da ya shiga gidan yari ya sake shekara goma sha ɗaya ko sha biyar shekara ashirin da uku kenan da sauran ko shekara ashirin da biyar sannan bayan ya fito aka sake kifa wasu shekaru goma duk ba ta fasa sai shi saboda haka Allah ta shiga jarabawa na san wani wanda bai san tana yi ba na shekara talatin za ka ba ƙarar musiba ta gani ba ba taɓa ganin musiba ɗin ta taɓa malamai suna fitar da darussa masu yawa a cikin wannan kissa kissa na Yusufa ga baki ɗayan ta ɗauke da darussa masu yawa shi sa Allah tun a farkon ta yace na mana kusu alaika ahsanal qasas duk da yake duka qur'ani shi ne ahsanul qasas amma faɗan haka a cikin farkon kisa yana nuna cewa wannan kisa ce ta musamman abin da ke cikin ta abubuwan ban mamaki abubuwan ɗaukar izina ba ta tambayi to daga ciki za mu ga wato amfanin da ke cikin kamewa da guje man saɓan Allah da annabi suka yi wanda hakan yana ba mutum nasara da ɗaukaka da kuma samun kyakkyawan matsayi a wurin Allah da kuma haɗarin da ke cikin cakuɗuwar maza da mata a gidaje waɗanda suke a janabai kamar da muka ambata a baya mutum ya ajiye wasu mutane a gidansa waɗanda ba 'ya'yan shi ba ba muharraman matansa ba ya ajiye su ma'aikata ne ko direbobi ne ko suwaye ne ya ba su dama suna cakuɗe da iyalinsu haka a wuraren kasuwanni da ma'aikatu da sauransu duk wannan yana haifar da mutum bai san san da zai ga abin da shaidan zai kawata masa ga mashi musiba babu kuma za ka ƙara da wannan zamani cakuɗe ɗaya ta hanyar kamfan sadarwa ɗin ta hanyar facebook da twitter da instagram da waye da waye su ma suna da haɗari domin sabon da suke faruwa sakamakon waɗannan abubuwa da ake yi waɗanda babu ba abin dokokin shari'a sannan kamar da muka fata ita gaskiya dole tana yin halinta sannan kuma akwai haɗari cikin bin son zuciya da kuma a cewa ita mace in ta tashi san mutum ba ruwanta da matsayinsa wai ko ya kai matsayin ta shi ko bai kai kuma wannan mace ce babbar mace matar manya amma kuma wanda take so din almajiri ne a gidanta ba wa dan aiki a gidanta sa matan nan suka ce imra'atul aziz tarawudu fataha tana tana tana neman yaron gidanta almajirinta so mace ba ruwanta da wani sai wanda ya kai kimarta ko wanda ya kai a irin sharafinta saboda haka yana da kyau mata mu kiyaye kamar da Allah ya ce ya gudna min absarihim a dinga kiyaye gani a daina sakin gani fiye da aka dawo sannan mun ji cewa yana da cikin ɗabi'ar iyayen mata shi ne din da suka zauna za su iya maganganu waɗanda in ba irin nan ba ne ba za a taɓa jin su saboda haka da kuma ɗabi'ar gulma da mata suke da ta tun talakali da suka dinga وقال نسوة في المدينة امرأة العلي تراود فتاها نفسها أتجسد wannan kisa ta annabi Yusuf ko kuma ta wannan mata Zulaikha tana cikin kisoshi wanda suke dauke da fa'idoji masu yawa wanda kuma ko da shi an karanta ta za a lura da ababen lura masu yawa mu mun ambace ta ne anan dama don ta zama abin lura don kuma cewa duk da wannan kuskure da ta yi da na farko ta nemi fasikanci na biyu ta yi ƙarya ta ce ba ita ba ce na uku kuma ta kira mata ta tara su ta ba su dama su ma suka shiga cikin wannan damuwar sannan na hudu ta yi alkawarin cewa sai ta yi maganinsa wannan duka ya faru ne saboda su yana nuna cewa ya mutu tana yin abubuwa da yawa wani kan wani saboda su so da ka so yana daga cikin jarabawa da hadari da Allah ke jarabtan iya mata da iya maza ma da shi labaran masoya da suka shiga cikin jarabawa suna da yawa a cikin ainihin tarihi da wannan zamani namu to ubangiji Allah madaukakin sarki ya gafarta mana zunuban Allah kuma ya amfanar da mu daga abin da muke karanta cikin alqur'ani Allah kuma ya sa mu gama lafiya za mu dakata haka sai Allah ya kuma darasi na gaba wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam